الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هدي إلى يوم الدين حق قدره ودار العظيم za a dusi gaba da kaukabu sadi ina aka kwana eh to wayin ya kun khalafa to a mafhumin na mukhalafa kenan bismillahir rahmanir rahim وإن يكن خالف فالمخالفة وشرطه ألا يكون هازفا لنحو حوف أو لغالب يقال مذكوره على الصحيح أو سواء أو حادث أو جال حكم أو سواء ذاك إذا التأسيس بالذكر هوى نعم ولا يمنع أن يقاس به بل قيل معرور يؤم فانت به وقيل لا يهمه إجماعا فالوصف والنحوي لا يراءى كالغنم الصائم أو صائمة الرأن لا مجرد الصائمة على الصحيح وكسر الآني على الجماهير اعتبار اعتبار الثاني والنبي غير صائمات الغنم وقيل غير مدرك الصوائم ومنه علته وظرف وعداد آل ومن هشر والغاية أرث وصفه معمول وفصل الخبر بمبتدا او نحوه بالمرمر وانما ونحو ما والا وضاف ما يقال ندا اعلى اي انما وقاعد فالفصل ومثله الشر فوصف يتلو مناسبا فمطلقا فالعدد فصف معمول جزء معتمد يفيد الاختصاص فالبيان كالحصر والتبشير ذو فرقان للحصر قال الاكثرون انما وعلى زمان شريع انما ووجة جميعها إلا اللقب في لغة وكيل للشرع انتصر وكيل معنى واعتدادا يستفي باللقب الدقاء ثم الصيرة وأنكر النمان كلا والثمر والذكر وكيل في الشرع وقوم في الهبر وفي سوى الشرع بس ورد وقوم للوصف وقوم للعدد يا تاشي وسألة كيدوكم وإن يكون هالفا idan mafumi ya zamo ya bambanta da mantuki shi mantuki ga yadda yake mafumi kuma ya zamo ga yadda yake misali ka ba ɗalibin da ya nasara to kaga a nan ba a yi magana a ainihin lafazin akan ɗalibin da bai nasara ba amma dai dangane da mafumi wanda yake ya bambanta da nassin lafazin ya nuna kenan kakkaba wanda bai nasara ba tunda in ba dan ma ana nufin kakkaba shi ba to me na cewa ka ba ɗalibin da ya nasara ba sai a ce ka ba ɗalibi ba ko kowane ɗalibi ma ka ba shi shi yasa a mafhumin da yake ya bambanta da mantoki to shi ake kira mafhumi na mukhalafa akan kira shi kuma kaka a alfiyar usul ya kawo masa wani suna bayan dalili na muhalafa ya yake shi a alfiyar usul a rinka neman da ana kaukabu sadi ko yaya dai bismillah ana kaukabu sadi a rinka neman alfiyar usul da a rasa a yi shi kuwa wasanni ما خالف بالمخالف وبالدليل للخطاب الحنفي ينكره وصاب ناك الشافعي يثبته بعد شروط فاسمه ألا يكون غالبا كاللات وشرطه شرط أي أي كده شيء أنا sai ‘yan uwa da ta koli ta tafannan uku da shi wannan kawkwa misali da ya ta alfetar usul da kuma mai murtaka murtaka su domin dukkaninsu sun kawo sharuɗan da ake bukata mafumi na muhalafa su cika ya cika kafin a ce an aiki da shi ita dai can kaga alfetar usul ta ce wa samu da ka shafi nufituhu ba a da shuruɗin fasba'i Allah ya kuna galiban kallati ajlu jurin aran nayati wala jawaba sa'ilin muayyani nahu salati salatul layli masna latani ko da kawo hujjo a sharuda shi ma kuma anan ya kawo sharuɗa to a duba a ga daga inda littattafan nan uku suka kawo za a gano sharuɗan sun kai nawa a cikin sharuɗan wa'anne ne duk littattafan uku suka ambata wanne ne littattafai biyu ne kadai a cikin uku suka ambata wanne ne ta yi a samu wanda ɗaya ne kawai a cikin littattafan uku ma ya ambata ko sai a tsaya a yi wannan binciken kafin rana ita yi ko a wajen wa za a karfa wajen mamashiru mamashin ka za ka kawo ko wani ɗan adakawa wani da adakawa ala mamadu lallai dai abinci ko a gani wa sharruhu sharadin a yaki da mafhumi na muhalafa Allah ya kuna hasfa na hawi haufi kai ya zama ya shafe shi dan kamar tsoro misali da a ce wani wanda da ba musulmi ba ne sai ya musulmi to a ce shi din mai dukiya ne sai ya fidda wani abu a dukiyarsa don arabawa almajirai to don gudun ka a tumce shi da cewa ai har yau duk da cewa ya musulunta amma yana duban waɗanda da suke tare a addini shi yasa da zai bada kuɗin nan araba sai ce gashi araba ga almajirai musulmi ya faɗi musulmin nan don tsoron ka a ce ko har yau to idan don haka ne sai zama wannan mako ba za a aiki da makomu ba in an tashi rabawar har wanda ba musulmi ba ma a iya ba an fahimta saboda shi ya shafe ne don tsoro ko abin da ya kama da tsoron auli galibin yuka maskuruhu ala sai ko kuma an faɗi abin da shi bakumin ya faɗa ne don galibi duban galibi bisa zancen da ya fi inganci ina misali kamar a ƙur'ani wala tukurhu fata ya tukum alal biza'i ina radana da hasuna to wannan ina radana da hasuna mafumi idan bayin ku yangin mata bayi ba sa nufin katangaice kansu ba sa barin ba su nufin barin lalata ashe iyayen gidan sa iya musu dole ma su lalata aka ce ba haka ake nufi ba ai daman ita bai wanda za a ce ai an mata dole akan ta zina sai wadda daman ba ta da nufin ta amma wadda ba ta da nufin ta yi yau mai gida ko yana cewa ka ai ba ta san karshen ta inda za ta yi sai ta yi ba ko shi yasa wannan ai ya zo ne haraja maharajal galib ya shi yasa ba shi da mafumi ba shi da mafumi in aradna ta ta hasuna haka nan kama a cikin suratul nisa'i wa raba'ibukum allati fi wujurikum wannan lati fi wujurikum mafuminsa agolar da ba a gidan mijin uwa take ba ya halatta mijin uwar ya aura amma na aiki da wannan mafumin ba aiki da wannan mafumin saboda ya zo ne maharajar galibi duk wanda ya auri mace ai galibi zai zama a shirye yake in tana da ɗa ko yaye rena ko da bai rena gaba ɗaya ba amma dole zai ba da wani nau'i na rena inda dole za a hana ɗa zuwa wajen uwarsa ne ko za a hana ƴawa zuwa wajen uwa matukar kuma kai kake aure ita uwar ba dole uwar za ta kula da ɗanta ba ko ƴarta kai kanka kuma kana kula da uwar inda kai kake kula da uwar ai kana kula da wanda uwar ma take kula da shi kenan ko abu ne wanda yake ketarewa daga wani ya kai wani ko to auku a wani sharaɗin na mafumi na muhalafa wanda idan ya zama ba wannan sharafin ba a aiki da mafumi na muhalafa shine inda yake ya zo don tambaya da amsa tambaya shine yadda shi shabla dan fodo ya faɗa a fetur usul ya faɗi wannan in dai ba kawo baitin nan ba sai a tashi da mai sauki ne ya ya faɗa alfiyar musulun din nan an yi ta har wajen sau biyu daban-daban banda kuma yadda ake kullum a makaranta ba a rasa mai yin ta ya yi faɗa wala jawaba sa'ilin mu'ayyini ko mu'ayyani wala jawaba sa'ilin mu'ayyani na hau salatul layli masna latani wani ya zo yake tafai manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zan yi nafila da daddare ya zan ringa yi manzo Allah ya ce nafila da raka'a biyu kai sallama to anan mafhumi ai shi ne cewa nafila in ta rana ce kenan a iya raka'a hudu a yi sallama to amma ka ce mafhumin nan ba za a yi aiki da shi ba tunda ya zo ne wajen ba da amsa ga mai tambaya mai tambayar ya yi tambaya ne akan nafila ta dare asali ko wajen ba da amsa a ba da amsa daidai da tambayar mai tambaya ba wai ya yi tambaya ba ne a kan nafula ta rana an fahimta au hadisin ko ko akan wani abu na musamman da ya faru aka yi magana akan wani abu na musamman da ya faru to a ba a ɗauka cewa maganar sai ta sa akan wannan abin na musamman a za a dubi yadda magana ta fito wato za a dubi yadda magana ta fito au jahali hukumin ko ko cewa shi mai magana bai san hukunci ba ya faɗa to shi ma ba a aiki da mafhumin anan ba a aiki da mafhumin anan kamar misali wanda bai san hukunci ba a cikin dabbobin da suke ciwo da kansu bai san akwai zakka ba za a ƙada shi faɗa masa aka ce fil gane misa'imati zakatu dabbobin da suke ciwo da kansu a fitar musu da zakka wannan ba wai ya nuna cewa dabbobin da aka firke ake kawo musu abinci ba ba barin su aka ce ciwo da kansu su a ce ba zakka a cikin su ba ko kaɗancin da wannan ana magana ne da wanda bai san hukunci ba ana magana da shi wanda bai saukunci ba abin da yake akwai a nan bukani dabbobin da aka turke da wanda ba turke ba wa'anne suka fi daraja a wanda aka turke sun fi daraja ko an kiwatattu ne an kula da su yasa za ka wani din yanzu ma ya dirke wata dabba da zai laye da ita don ta ƙara girma ta yi maiko ko ta yi kiba ko a to kama wajen marikawa suke cewa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace dabbobin da suke kiwo da kansu akwai zakka a cikin wannan ya zo ne don a faɗakar kan cewa ba wai kawai dabbobin da aka turke ne ake fitar musu da zakka ina an san wa'annan madaukaka ne ta yi a ɗauka cewa ai fitar da zakkar a cikin wanda suke masu daraja ne wanda suke koma ba ba sai an fitar ba shi yasa wajen malikawa kaga a babin zakka suke cewa sa'imatan aw ma'alufatan dabba in ta kai misali za a fitar mata da zakka daidai tana kiwo da kanta ne koko an cirke ta ne ana kawo mata abinci aukiwa za ka kowane wannan daga wasu dalilai kamar dacewa da waki misali kamar aya da take cewa la tahizul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin ba daidai bane mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya su kyale mu'minai mafhumin wannan ashe idan kafiran ba su kyale mummunai ba ba laifi don sun riki kafirai a matsayin masoya amma ka ce ba haka ake nufi ba a kowane hali mummuni ba daidai ba ne ya riki kafiri a matsayin masoya daidai ya ture mummuni ya girkonsa ko kuma bai rike bai ture mummunin ba aka ce wannan ya zo ne kawai don duban waki abin da yake waƙi a sannan domin yadda wahidi ya ambata a asbabun nuzul nasa shine cewa wannan aya ta sauka ne a cikin wasu daga mummune da suka ringa abuta da yahudawa ya zama ba su abuta da mummune ko kamar misali domin ya tuma Allah ilaha na hara la burhana lahu wanda duk ya bauta wa ubangiji daban ba Allah ba wanda bai da hujja akan bauta masa to wannan sai a ce a to idan yana da hujja akan bauta masa ai bai da laifi kenan aka ce a wannan ya zo ne muwafaqatan lil waqi domin ba hujja akan abauta wani kowaye wani Allah duk hujjoji suna nuna cewa abauta wa Allah shi kadai shi yasa wannan ba aiki da babu iza tahsisu bi zikiri hawa domin keɓancewa da ambato ya kunshi haka domin keɓancewa da ambato ya kunshi haka to ba aiki da makumin a irin wannan na'am haka ne yadda aka faɗa a bayan nan na cewa a irin waɗannan guraren ba a duban mafumi na mukhalafa wala yamna'u an yuqasa bi haka bai an bakan bai hana ma a kiyasi a kai ba yanzu kamar wajen malikawa suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce figa nan sa'i yake zakat dabbobin da suke kiwo da kansu za a fitar musu da zakka sai to idan ya zama masu kiwo ma da kansu wanda darajar su bata kai ba aka ce an san musu da zakka to ballantana wanda ake kiwata ballantana wanda aka kiwata ai su ne ma kana da ake zakata waje ba a cikin balkila bar wasu malaman su ce ma'arurun wato shi abun kawowa ne haka lafazin da aka kawo dinnan ya ummu ya hada har da wanda ma ba a kawo ba al-lafzul ma'rur ya ummul mazkur ban tafi ka gane wannan ka gane wannan ko da yake suna da man da yawa sun tafi akan sabanin wannan balki da ma'rur da cewa ba za a dauka lafazin ya hada har wannan ba sai dai a ce a rissa ta fuskar biyar wakila la ya ummuhu ijma'a shine wasu sun ce bai gama da shi ba bisa wasu an sai da wacewa haka din ijma'i to ya gama bayani akan sharuɗan da ake bukata kafin a aiki da mafhumi na muhalafa to sai ya kawo mafhuman na muhalafa a gaba ɗaya ya fara da na sifa shine yake falwasu a cikin mafomai na muhalafa akwai mafomi na sifa a nan a ilimin na hau ana cewa wannan sifa ne ana nufin na addini to amma aka ce a nan a usulul fiqh dan an ce sifa ba wai ana nufin na addini kadai ba shine yace wannan hawiyu la yura abin da ake kira sufa a wajen malaman nahu ba wannan kadai ake duba ba bari ya hada da sahali da cewa arafa murafi a kai ga mausufinsa kalgana nisba'im kamar misali inda aka ce gana nisba'im to anan sa'im din sufa ce ta gana ne to tana da mafumi kenan illa iyaka ɗaya daga sharuɗin sharuɗin da aka faɗa a baya sai ya zama anan zai aiki ya zama ba a aiki da mafhum hausa a matin ra'ayi nan kuma inda yake an rafa siffar ga mausufinta inda za a ce an ra'alu sa'imatu aka ce sa'imatu ra'ayi la mujarrad sa'imati alal asali ba inda yake an faɗi siffar kaɗai ba kamar aka ce sa'imati zakatu to irin wannan sai a ce ba shi da mafhumi tisfa'ilati zakati akwai zakka a dabba mai kiwo da kanta irin wannan malamai da yawa suka ce ba a aiki da makomin tunda makomin shine dabba da take turkakkiya ba zakka a cikinta amma da yawa malamai suka ce wannan kamar lakabi ne wa ka sam'ani an jama'iri itibarar sani amma malam sam'ani ɗaya daga cikin gaggan malaman usul wanda yana da littafi na usulu ko kawadin usul shi ya kaito daga mafi yawan malamai cewa ai haka din ma dai ana istina da shi a nan abin da za a gane shine aka shafe mausufi aka kawo sufa kawai to irin wannan sufar za a ce tana da mafumi ko ko ba ta da mafumi to shine aka ce zance da yafi inganci za a ce ba ta da mafumi inda ta sa a matsayin zaki ne amma shi yadda sam'ani ya kaito daga mafi yawan malamai shine cewa a'a tana da mafumi wannafi haka nan wajen korewa gayar sa'imatul ganin wato abinda aka kore a nan shine cewa dabbobin da ba kiwo suke da kansu ba su ne wanda aka turki to su ne aka fitar wakila wasu suke a nan su aka fitar wakila gayar rulakin tawa'i wasu kuma suka ce a'a wanda aka fitar din zarar waɗanda yake su kiwo suke gaba ɗaya kiwo suke gaba ɗaya to su ne waɗanda yake an fitar ce na farko dai shi ne abin duba cewa ma'arufatun ganami aka fitar ba wai ganamu gaba ɗaya ba ba wai ganamu aka fitar sai wanda suka tsawa ba wa min illatu yana cikin mafumi na muhalafa an gaba bayani an gaba bayani akan mafumi na sifa an gaba bayani akan mafumi na sifa wanda aka faɗa cewa mafumi na sifa ba wai kawai sifa irin ta malaman nahu ba haka ma hali hali a wajen malaman usulul fiqh shi ma sifa ce to da yake malaman nahu su hali suke kiransa ba sifa ba ko to kuma wa minhu illat yana cikin mafhumai na muhalafa illa mafhumin illa kamar yadda aka ce ka ba mai bara dan bukatar ma'ana kenan mai barar da yake ba mabukaci ba shi kanka ba shi akan samu masu bara ba dan bukata ba dan sabo da bara ko dan ganin cewa barar ta fi kai musu to kamar wannan kenan ya zama kanka ba shi kenan aka ce a isra'ila li hajati ta yi a ce yau ai illa ita ba ta masufa ce aka ce akwai ɗan bambanci tsakanin su domin ita sufa ta yi ta zamo ta suke illa ba wai ta ce illa ba ta yi kuma ta zamo a ita kanta ta zo kamar illa yadda za a gane yanzu misali in an ce a dabbobin da suke kiwo da kansu akwai zakka wannan da suke kiwo da kansu dole mu ɗauka a matsayin sufa wadda ta yi ta cika illa amma ba wai ita ce illar ba domin mun ce wannan ita ce illa zai bayi zuwa ne zai bayi zuwa a ce da wani yana da garke na bari an san damun barewa ai kiwo take da kanta zai a ce kenan to ma sai ya fitar musu da zakka amma kaga ai an gaba akan cewa ba zaka a cikin barewa a duk da cewa ita take kiwo da kanta ashe kiwon da kan ba shi ne illa da yasa aka ce a fitar da a fitar mata da zaka ba ko yawwa da wannan za a gane bambanci tsakanin sufa tsantsa da kuma illa sufa da take illa wa zarfu a cikin mafumi na muhalafa akwai zarafi kamar misali sun fiye markamin kenan daga wannan maganar an gano cewa ban yi azumin laraba ba ban yi azumin juma'a ba alhamis ne azumi ko kuma jalastu amaman amir na zauna a gaban sarki daga wannan misalin za a gano ba bayan sarki na zauna ba makomin su shine cewa ba bayan sarki na zauna ba shi yasa zarafin biyu ne wancan malikawa sai wace na malikawa shi biyun ya faɗa ko ya baitin da malikawa ke kawo inda cewa halil yake cewa wa asabiru minal mafahimi mafhumar shar'i faqat akwai baiti da malamai ko yaushe suke kawo a wannan wajen ya yake suwaye masu muhutasar din alama maruku ne ya ake sequester it allil walake suriya wa ati zarfaini wa hasaran a gayakun to wa adad haka nan akwai mafhumin adadi kamar faɗin ubangiji fajr dubu tamanin da zalla ya nuna ba a yi musu hulala fiye da haka ba ko kasa da haka halu haka nan hali ko da yake hakika ya shiga cikin bayan ma siffar da aka faɗa tunda an ce ba wai tana hau kaɗai ba kamar a cikin ilal afi mu'iya ka kyautatawa bawan nan in yana biyayya halin kasancewarsa mai biyayya ma'ana kenan baya biyayya kaka kyautata masa wa min hasharku akwai sharadi sharadi yana cikin mafhumi na muhalafa kamar misali na qur'ani wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin idan matan da kuka saki saki ba ne suka zamo suna da ciki to ya zama muku wajibi ku ci gaba da ci da kenan mace da aka saki saki ba ne in ba ta da ciki ba sai an ci da ita ba wanda wannan akan haka malikawa suke ko akan haka malikawa suke a walgaya ta hud ka lissafa gaya gaya ita ma tana cin mafumi na muhalafa kamar su ma'atu musiya ma ilin laili ashe azumi sai dare aka gama shi gaya da aka yi da ila aka yi gaya da hadda kamar fahimtar laka fala ta yi rulahu min ba'du a ta tanki a zaujen gaira matakar mace an sake ta sake uku mijinta ba shi da dama ya aure ta sai ta yi wani auren sai in ta yi wani auren sannan mafhumin haka in ta yi wani auren sannan ta halatta ya auren wasan kuma amuni yana daga mafhumi na muhalafa a gabatar da ma'amuni kamar misali iyaka na abu ya nuna ba wanda ake bauta in ba Allah ba wa fasulul habari ko a kawo lamirin fasalu tsakanin mubtada da labari a rabe labari mai mubtada daga mubtada aw nahwi ko makamancinsa ilmurmari da lamiri kamar inna shani aka huwa al-abtar an nuna ba wani wanda yake mai kirkakken ba sai mai gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko inna Allah huwa ar-razzaq an nuna ba wani mai azurtawa in ba Allah ba wa innama yana cikin mafumi na muhalafa a yi amfani da innama innama zai lokari an kore duk wata sifa daga zaidu sai tsayuwarsa wa nahu ma wa illa sai kuma a yi amfani da ma da illa kamar ma zaidun illa qa'im ma zaidun illa qa'im ko la ilaha illa allah ba wai sai lalle ma ba duk wani na fahimta wa za wannan mafuni na nafayi da istisna'i a ala ya shi ya fi ɗaukaka a dukkan mafuman dukkan mafahimu na muhalafa mafumin da ya fi kowanne ƙarfi shi ne nafayi da istisna'i domin wasu sun ce ma ai shi kamar mantuki ne kama yuqalu nukta sai wanda wasu suka ce ai ma gaba ɗaya ba mafumi bane mantuki ne shine kamar innama ma إنما يا سيدي عبد الله الألوي فتوانا أمرتك مراجي مراجي السعود Sa da ke akwai wani sai maraƙi su ko babu? cewa ya a alahu la yurshidu illa ulama fama liman dokin bi rufinin tama a alahu mafi ɗaukaka a mafumai na muhalafa shine mafumin na fa'i da istisna'i shine yadda ya kawo la yurshidu illa ulama waga ai innama sai kuma innama wanda suka ce ai ita manduki ce ma wa gayatu sannan sai mafumi na gaya falfasal sai da aka kawo da mirin fasal aka rage tsakanin mubtada da labari wa misluhu shar'u misalin kawo da miri na fasal mafhumin sharadi mafhumin sharadi ta karfin su daya da mafhumin lamirin fasl wasfin ya tulu munasiba sai kuma sifa da ta zo halin kasancewa wacce ta dace to ita take bin sharadi a ƙarfi fa mutlaqa sai ma sifa wadda ba lalle ta dace ba fal adadi sannan kuma mafhumi na adadi shi ke bin wa'annan a ƙarfi fasar kuma amuri na gaba shine gabatar da mafuli kamar misali zai da rarrafu kamar ka ce ba wanda ka doka mafhumin wannan ba wanda ka doka in ba zai ba izil mutamadu fi dole istisasa domin na ce abin dogara da shi irin wannan yana fa'idantar da ihtisasi kal bayani kal hasari shi yasa irin wannan malaman balaga suka ce tafiyar su daya da hasaru wasu kiyu su furkani amma ta kiyu dini sulki yake akwai bambanci tsakanin ihtisasi da hasaru ya ce akwai bambanci tsakanin ihtisasi da hasar shi ihtisasi bai kunshi kore hukunci daga wani abin ambato ba shi ya ce cewa kama a iyaka na abudu da aka gano cewa mummunai ba sa bauta wa kowa ba Allah ba duk wannan dan an san daman su wanda suka faɗa da ai mummunai ne wanda mummuni ko baya bauta wa kowa ba Allah ba lafir kalin aksaru da innama mafi yawan malamai sun ce innama tana zuwa ne don hasar a innama mai kasara wa alakar zama shari'u annama zama shari da shi da bai rawi shi zama shari yana cikin mutu zilawa halafiyi ne kuma haka nan bai rawi wanda shi yana cikin halin sunnati wanda shi kuma shafi'i ne ya ce kwarai ina ma tana zuwa don hasaru ya ce ai annama ma haka ita ma annama ita ma haka wa hujjatun jami'u ha illa laqab baki ɗaya mafhuman nan da aka faɗa guda goma kowanne a cikin su hujja ne in ban da laqabi fi lugatin amma ta ina ne suka zama hujja wasu suka ce dangane da dukkan larabci ba wai shari'a ce ta zo da haka ba ainihin harshen larabcin ne ma ya zo da haka wakila lishar'in sassaf wasu ka ce a'a shari'a ce ta zo da nuna cewa hujja a gaba su hujja ne wakila wasu ka ce ba wai can dangane da lugga ba a'a dangane da ma'ana wata jajen yusufi bin lakabin da ka usul masairar wasu gaggan malamai kamar da kabu wanda ya wafata hijira ta ɗari uku da sassin da biyu da kuma sairafi wanda shi ya riga shi wafati don yi wafata hijira ta ɗari uku da talatin to su wa'annan sun ce a shi kansa makumi na lakabi ma hujja ne a ya mai alfetul usul shehu abdullahi dan fodo ya kawo magana akan mafhumi na lagari shi a maganar sama da wa da waye suke ganin cewa mafhumi na lagari hujja ne bayan da kafin da sai rafi ya kawo wa kuma ya kawo cewa wasu daga cikin hanabilawa ko hanabilawa da kuma huwaisu mendaz sai daga cikin malaman malikawa da suna ganin cewa mafumi na lakabi hujja ne ko ya ya kawo baitin wa an karan numanu kullum amma abu hanifa numanu musabitin allah ƙara da a gare shi ya ce gaba ɗaya mafumi na muhalafa ba hujja ba ne wanda kan aikinsa ya ɗore akan cewa gaba ɗaya mafumi na muhalafa ba hujja ba ne wakila fi shari wasu ka ce shi abu hanifa da ya ce makomi na muhalafa ba hujja ba ne dangane da shari'a ne amma dangane da luka ya iya sa iya zamowa ya iya zamowa hujja wa qawmun fil habar wasu malamai suka ce makomi na muhalafa bai zamowa hujja a wajen ba da labari a wajen ba da labari in a wajen umarni ne to ya iya zamowa hujja in ya ce ka fitta zakka a dabbobi masu kiwo to kenan kamar ya ce kar ka fitar a cikin waɗanda suke tarkaku amma dan ya ce ana fitta zakka a dabbobi masu kiwo a nan ba wai yana nufin ba a bayarwa a dabbobin da suke tarkaku ba an fahimta wa fi suwa shari'a masulki sakiyar dina sulki ya ce gaba ɗaya mafhumi na muhalafa ba hujja ba ne in ba a maganar shari'a ba a maganar shari'a ne kawai yake hujja amma a maganar masu littattafai ba lallai ya zama hujja ba saboda su da yawa wani abu yakan ɗauke musu hankali amma magana ta shari'a ce an san mai shari'a ba abin da ya ɗauke masa hankali wa qaumun al-wasfa wasu malaman suka ce mafhumi na sifa shi kadai ba hujja bane wa qaumun al-adad wasu malaman suka ce mafhumi wato sifar ta dace ko bata dace ba wasu alamun suka ce a mafhumi na adadi ba hujja ba ne sauran mafahimu hujja ne amma mafhumi na adadi shi kan ba hujja ba ne a to alhamdulillah sai tashi matsalatu an gama bayani dai akan mafhumi na muhadafa yadda an ba da aiki ko a duba sharuɗan da shi ya kawo a duba sharuɗan da shi abdullahi dan fodo ya kawo alfiyatul usul a duba sharuɗan da sayyidi abdullahi alawi ya kawo a marakin suhur a talhisu a jera su a talhisu na akan me ake tambaya
kamar na taɓa duk wani wani yana sha kamar musulman sallallahu alaihi wasallama baya yin karatu baya rubutu na?
man sallallahu alaihi wasallama eh da baya rubutu
baya baya rubutu man sallallahu alaihi wasallama eh shi ne sai sai yakan ta'ani ta cikin
wa ma kunta tasluku wa Eh, wala ta- ولا تهده بيمينك إذا لتاب المبدلون cewa da aka ce biya binika a wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tawdu cewa daga ba manzon Allah ya yi rubutu magana ce da ta jawo kace dace har ma ta kai ga fada mummuna saboda matsalan ɗaya daga cikin gaggan malikawa baji shi ya tafi akan cewa ai kafin annabta shine manzon Allah baya rubutu baya karatu amma daga baya yayi rubutu ya karatu wanda wannan magana ta ja kusan yaƙi kamar yaƙi ma wasu malamai a zamanin suka yi masa raddi amma shi ya tsaya akan fahimtarsa wasu ma daga baya suka yi masa raddi idan da za ka duba a mukaddamar wasu daga cikin littattafansa kamar ikamul fusul na usulul fiqh ko kuma tarihinsa da ya zo a dibajul muzahab a ƙasar ya kawo wannan magana da ɗan dogon bayani a kanta yawa cewa wato da aka ce wala kunta ta domin kablihi min kitabin ya nuna kenan kamar bayan lalle yana rubutu amma aka ce kamar irin wannan ai a cikin sharuɗan da aka faɗa na mafhumi na muhalafa ai bai cika ɗaya ba daga cikin sharuɗan tunda anan an kawo ne don ai bayanin waƙi cewa ba dalilin da zai sa kafirai su kokonto game da ƙur'ani tunda dai kai kafin zuwan ƙur'anin nan baka san rubutu ba baka san kai karatu ba to da za a me yasa kaga kawai nan ana bayanin waƙi ne ba wai ana daman bayan zuwan ƙur'ani daman ba suna ba akan wannan suke jayayya ba ko ba sannan ne ya zamo mahallin jayayyar su ba mahallin jayayyar su shine cewa ƙur'ani manzon Allah ne ya zo da shi to kuma aka faɗa musu cewa to kafin zuwan qur'anin dan Allah shi ya iya karatu ko ya iya rubutu kaga wannan ana magana ne akan wannan ba wai ya nuna cewa ba zuwan qur'anin lalle ya sani ba shine fahimtar wasu daga malaman wanda su ba su yadda ko ba su tafi kan abin da shi baji ya tafi a kai ba yawa kana da kamun su na na a to ka fada kuɗi ka ce akwai bugun mutallabi biyu ko wannan ka mutallabi biyu ne sauki akwai gudu da wani malamin algeria ne ko wani ne wani balarabe ne amma ka babbatu ne abdulmajid turki kafta abdulmajid turki ya tafi da shi ya fi tsada yawa akwai gudu da shi abdulmajid turki ya tafi da ya fi tsada akwai bugun da rufe hasbin shi da dan dama dama da shi da dama da lallabi ne ko ikamun fusul a ilmin fusul نعم ai amma ya fi faɗi daga na nahawu ai ba ba ba ita sasi na nahawu kadai ba ai ita sasi nahawu kamar babin nida'i ne ko kamar bangare ne na nida'i yawa ba wai shi kadai ba duk duk irin abin da ake bi a yi sasi hanyoyin da ake bi a yi sasi yawa ka fahimta yawa shi sasi nahawu yana cikin wannan shi yasa kamar karamin bangare ne subset ne na ihtisasin na da ake magana a kai ko to to nan ga kan fatiha da salatul fatiha uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimta ya ba mu garewa Allah ya hore mana ikhlasi Allah ya hore mana aiki da ilimi Allah ya saka wa masu littattafan Allah ya saka wa malaman mu da abin da yake damu mu Allah ya yi mana Allah ya ba mu ruwa ya mutacce Allah ya ba mu damuna mai amfani Allah ya ba mu damuna da za mu amfana Allah ya sauka mana da albarka a daminar da kasuwancinmu da sana'o'inmu da dukkan lamurin